نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharhus sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 25 a cikin wannan littafi a sati da ya gabata mun tsaya a inda malam yake bayanin imani da ƙaddara da kuma imani da cewa babu wani abu da zai faru a nan duniya ko a sama ko a ƙasa ko a da ko a yanzu ko a gaba a ce allah bai sani babu shi duk abin da za a yi ko duk abin da zai faru allah ya san da zai faru ya san da faruwa haka to mummuni mai imani dole ya imani da wannan ka'ida ta addinin musulunci cewa duk abin da Allah ya kadarta shi yake faruwa kuma komi Allah ya san shi sai ma ya ci gaba da cewa wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak daga cikin babban imanin da ya kamata bawa yayi shine bawa yayi imani cewa dukkan abin da ya same ka babu ta yadda za a yi wannan abu ka kauce mashi hakanan wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak hakanan duk abin da ya kuskure bai same ka ba ko kuma abin da baka samu ba to babu yadda za a yi ka same shi dama ba a tsara ba za ka same shi so da yawa abu sai zo gashi nan kamar a hannunka gashi nan kamar yau haɗo hannunka aiki ne haka je komiya kan kama amma ba rabanka ba ne ba kai ba ne mai wurin sai allah ya kawo wani abu kawai dole ka kusa kuma wani lokacin wani abin gashi nan babu kai a ciki ba tsara da kai ba babu ta za a yi kai baka san baya za a yi ka samu dama kama ji wurin kuma sai ka gani Allah kai ka wajen to shi ne abinda Allah ya rubuta za ka samu to duniya ta gama babu ta za a yi karasa wannan abinda Allah kuma ya rubuta cewa ba za ka samu ba duniya ta gama akan ka same shi to Allah baka samu ba kenan imaninka da wannan shi zai kwantar maka da hankali sai ma yake cewa haza nasu alhadith abdullahi bin abbas wannan nasi ne na hadisin abdullahi da abbas wanda yake faɗa hadisi kudisi yake cewa wa'alam annama akhtaka lam yakun li yusibak yace wa ma asabaka lam yakun li yukhdiaka ka sani cewa duk abin da ya same ka duk abin da ya meke da suna baka samu ba to dama babu ta yadda za a yi wannan abin ka same shi hakanan duk abin da in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da ka samu hakanan kuma babu ta yadda za a yi wannan abin ya kauce maka wannan hadisi ne ingantacce manzala sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana shi domin ya kwantar ma da al'umma shi hankali su ajiye hankalinsu komi a rayuwa Allah ya tsara shi kuma Allah ya ƙararta shi sai ma yake cewa law harasta alaihi wa kunta turidu lakin akhtaka fa alam anna Allah lam yuqaddirhu lak duk kiyayen abin da kai ka kiyaye ka kiyaye ka tattare ka a cuce ka misali ka riƙe ka sa mata kansa amma duk da wannan sai da ta horo to ka sallama cewa haka Allah ya so haka Allah ya karanta kada ka ringa amfani da lau kada ka ringa amfani da lau saboda lau ita ta kai ka tabaruka me lau kamar da muka yi bayani satin da ya gabata ka ringa cewa inda inda na yi kaza da wannan kazan bai same da ba kenan yanzu ka mi da abin dubara ka ci dubara ta ka ce da kai ta faru ba ta yi ba kenan inda ka yi wata dubara ta abin da bai same ka ba to kawai ka ce kaddar Allah wa ma sha'a fa'ala sai malai yake cewa wala khaliqa ma Allah hakanan babu wani wanda ya halitta ko kuma babu wani mai halitta tare da Allah imana babu wani wanda ya isa halicci wani abu duniya kenan ka yi imani da wannan ka'ida cewa babu wani abu da zai same ka sai abin da Allah kadarta maka ba wani abu wanda baka samu ba ka yi tsammanin cewa ai wannan abin inda a ce na yi kaza da na same shi a'a ka ajiye hankalinka duka abubuwa ne na Allah Allah yake faɗa a cikin suratul suratul tauba yake cewa wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftini ko ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin in tusibka hasanatun tasu'uhum wa in tusibka musibatun يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون idan wani abu mai kyau ya same ka ta su'uhun sai hankalin sai tashi su shiga bakin ciki su shiga damuwa saboda ka samu kasa ko a yanzu mari akwai wanda zaka kake rayuwa tare da su daga wani abin alheri ya same ka su kuma lokacin nan hankalin sai ya tashi sun shiga damuwa sun shiga larura me yasa ka samu kasa me yasa wane samu kaza wannan shine ake ce ma mai cuta hasada wanda daga ƙarshe kamar faɗa ne ke yi da Allah Allah ya abu kace me yasa ki ya ba wani kaza me yasa zai bashi wani ya kai mataki kaza me yasa zai kai Allah ya kai shi ka kuma ka tada hankali me yasa zai kai ta ka damu kanka rayuwarka ta shiga cikin kunci ka kasa jin daɗi abinda kai Allah ya baka ɗan kaɗan inda kake renawa in ma kaɗan ne ka kasa ajiye hankalinka ka ce ka tada hankalinka akan wani abin da ya samu shi kuma baka iya hana mutum ya samu abin Allah ce ya same shi ƙinka da abu bai hana mutum ya samu wani abu hakanan sanka da mutum ya samu abu bai sa ya samu sai in Allah ya zai samu wani ka'ida ce ta imani ka rike ta ka huta hankalinka sai kwanta sai ka nutsu ka rinka cin abinci ya gangara da kyau ya ma amfani ka sha ruwa ka ji sanki da ranka amma bayani ba ka zo kana rayuwa wani yana rayuwa Allah ya mai kaza kai kuma ka ce ka tada hankali da akan abin da ya samu ka yi barci mai kyau ka sha ruwa ka ji daɗi ka ci abinci ka ji daɗi ta da ka ji daɗi a duniya sai ga ka da wadata komi amma kuma kawai daga an kalle ka matsala gare ka saboda kullum matsalar ka abu ya zo kunnen ka wani ya samu kaza wani ya yi kaza kai kawai rayuwar ka shikenan ta shiga cikin tashi hankali to wannan babu kai babu rayuwa shikenan ka tada ma kanka hankali sai ka ga mutum ya mutu ba a san ba me ya kashe shi likita ma bai san me me cutar ba ai ta bincike a rasa menene ashe shi wani abu ne kulle a ran shi ai shi ne daga cikin ni'imar gidan aljanna sai Allah ya ba mu labari ya ce za a cire maka matsaloli irin wa'annan wani za a nama fi ƙulubihin min ghillin za a cire duk wani wannan cutar wannan ta zuciya duk wannan ƙetar duk wannan hasada duk wannan matsalar da ke da tsakanin ka da wani duka a cire a zubda duka shiga lamun lahiya baka tunanin kowa baka tunanin komi in ma misali a ce kai baka damu da na kowa ba wani lokaci abin da wane da wane da su wane suke maka sai dinga tada maka hankali to wannan ma shi ma sai a cire maka shi kenan asibita ba wani wanda kake tunani a kan shi ba wani wanda kake damuwa a kan ya maka tsaye maka tsaye wani ta ce rayuwa mai daɗi rayuwa ta kwanci hankali to a duk lokacin suka tada hankalinka to ka sani cewa ba kulle inish ta matil insu wal jin manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljannu da mutane kakaf ɗinsu su haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in a kansa an wanar da kai da wani abu ya ce lan yanfa'uka illa bi shay'in karkata ba Allah lak sun yi kaɗansa an wanar da kai sai abin da Allah ya riga ya rubuta maka wa in shtamau ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in karkata ba Allah alayka kuma a ce su gamu mutum wata aljani wannan wa mai kowa mai komi ne ya baka garanti ka rike shi duniya kaf da gamu mutum da aljani su gamu a taru a ce an cuce ka ba abin da zai same ka sai abin da Allah karanta maka haka su kin su haɗu a kansa amfane ka ba abin da zai amfane ka sai abin da Allah ya yi so zai amfane ka shi zai amfane ka rufi atil aqlami wa jaffati suhuf an ɗauki alƙalami kuma shi abinda aka rubuta ya bushe an ƙari to wannan shi ne rayuwa ta kwanci hankali shi ne allah subhanahu wata'ala yake yake gama maza da sallallahu alaihi wasallam jide in ka ji daɗi haushi suke ji in tusibka hasanatun tasu'uhum wa in tusibka wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallu wa hum farihun idan kuma wata musiba ta same ka yasu koma suna jin dadi suna murna ana albashir baka sani ba gidi wa ana kaza ya same shi zallan ya kewa sai Allah ya ce mai aji hankalinka ka gaya musu kullan yusibana illa ma kataballahu lana ka gaya musu babu abin da zai same mu sai abin da Allah rubuta mana wa maulana shine majibincin al'amarinmu wa allahi falya tawakkalin mu'minin kuma ga Allah ne mummun yake tawakkali yake koma ga Allah yake yake sananna haka Allah ya ci gaba da cewa wal hal tarabbasuna bina ko illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi adabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun mu koma cikin Ibrahim yake cewa qalat lahum rusuluhum afillahi ta gabai in na hannu illa basharun misulukum walakin nan laha ya munnu alaman ya sha'u ko ya ce wa malana wa malana lana tawakkala alallahi wa kad hadana subulana wa nasbiranna alama azaitumuna wa alallahi falyatawakkali almutawakkilun ga Allah ne duk mai tawakkali zai tawakkali ko kai tawakkali ga Allah kabar me in dai kai imani da wannan wallahi rayuwa za kai kwanci hankalinka ya ce wala halika ma Allah kuma babu wani mai halitta tare da Allah sai ce wannan yana bin tabi ne na arkanul iman sai ke cewa kamar da Allah subhanahu wataala ya ce kul ara'aytum ma tad'una min min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ard Allah ne yake musu yake musu tahaddi yake musu lansan dafi yake ce musu kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi wa'inda kuke kira kuma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ard kununa mini mi suka halitta a saman kasa am lahum shirkun fi samawat ituni bi kitabin min qabli hada aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin am lahum shirkun fi samawat ko suna da abokin tare a sama akan babu wanda isai kawo wani abu wanda shi ya halitta har yanzu wannan defin da ƙur'ani ya lantse har yanzu ba ɗauki shi ba da Allah ya ce yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna tambaye ka akan ruh yace ai shi ruh al'amari na ubangiji yace ai wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ai abu abin da shi ilimi ai ba na abu ne aka ba ku dan kadan ne aka ba to har yau ba mu ji ba an ce ga inda ake sai da rai har yau ba mu ji ban dace ake sai duk kudin ka baka isa yare kawai in lokaci da ya zaɗe duk kudin ka ake cewa kwanakin ba da ɗan gwatani ɗan uwan shi zai rasu suna kallon shi dai suna kallon shi ka san dai in kudi za a bada a tsere mu da za a maido ma wannan bawan allah ya tashi ko nuni da an bada a tashi amma babu babu wanda ya isa ya halitta ya halitta abinda Allah ke halitta shekaran jiyan nan muka samu wani abin na artikel akan jijiyo na jikin mutum jijiya na ta jikin mutum idan aka haɗa su misali a je a ja su tsawonsu misali idan a ce warware su za a yi yadda suke jikin mutum a ja su su ɗanyi duk tunaninka duk tunaninka wallahi baka imajinan baka tsinkayo yawan jijiya take jikinka tsawonta yake bai yiwuwa ne ka tsinkayo baka iya istimi kamar baka iya kirdado ma ka ce kawai haka kake tsammani shi ko kai ba haka bane me yasa nace haka nan lokacin da aka fara tambaya ta ne ni ta ne kamar daga nan zuwa bakin kwalta sai da muka diba muka gani duniya dukanta 30,000 km ce kilometer 30,000 kamar tsawon duniya abin da 30,000 km ita kuma jiya take jikin mutum jijiya wannan in aka warware ta a takadiri da aka yi san mil km take sai ta limka tsawon duniya su uku su uku jijiya take jiki na jikinka jikin kowa in aka warware ta aka yi ta kowa kuma aka allaye ta wajen san mil kilometer a kewaye duniya a sake kewaye ta kuma tana jikinka ita ce in aka warware ta haka zata wai zai iya irin wannan halitta in ba Allah ba ha za khalqul ba fa aruni ma za khalaqal ladina min duni mutum bi iya sawwara irin wannan halitta da Allah ke he shi kadai kawai kuma dole a sallama mashi ba wani mai iya yin halitta da irin ta Allah sai dai ko a kwatanta sun kwatanta su ce bari su kwatanta su yi fufe ko su yi roƙo amma dai banya zama mutum babu ta yadda za a zama halitta ce ta Allah wannan malike cewa am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fa tashaba al khalqu alayhi qul illahu khaliqu kulli shay'in yace wa huwa al wahid al qahhar Allah shi yake halitta komi wa huwa al wahid al qahhar kaɗai ne kuma shi ne mai iko akan komi rayuwar mutum duka halitta Allah ce abin da ya sa malin ya ka irin wannan magana akwai wanda suke tunanin cewa ai aikin mutum shi ba halitta ba ne ba a kawai ka bar shi a halitta ne Allah halitta kayan shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah halitta ku da dukkan abin da kuke aikatawa wannan shine imani ingantacce shine imani tsayi sai malai ce wata kabiru alal jana'izi arba'u kabbara ga gawa ana mata guda hudu ne yumana sallah ta gawa idan za a yi sallah ta janaza kabbara hudu ake yi sai ce wa huwa qawlu malik bin anas wannan magana ce ta malik bin anas wasu fiyan sauri والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء يتي وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتي wannan magana ce tawa ta Malik bin Anas da Sufyan al-Thawri da Hassan bin Salih da Ahmad bin Hanbal da sauran malumai sun biyo bayan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi hadisin da aka samu cewa gawa idan za a mata sallah kabbara ba kabbara ta fari ba shuru ba za ka yi idan an zo yin sallar gawa kawai kai shuru kai ma ba irin sallar bace da ake a bayani a kai ma ana bukata kai ma kai da abin da ake a ciki ko mu ringa yi abin ko bai da wahala abu ne mai sauki kowa na iya kabbara ta fara daga an yi sai kai fatiha kai sura kabbara ta biyu sai kai allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكرا لك كبرة أكو كبرة أكو كما هيك شكما ممتن الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته اللهم اغفر له وارحمه اللهم اللهم اغسله من خطايا بالماء والسجل البركة الدعاء يجي كده من كفارة هل لوكتين لما تنزي ساكين كبرة in ya saki in ka in ka saki in kabbara ta hudu kuma sai ka ci gaba da mai addu'a kuma kai ma kama kanka shikenan ya asalamci kai ma kana iya yin sallar gawai kai ma an ta kama kai ga yanda kawai zakai babu wahala kabbara hudu ce kabbara ta fari fatiha da sura ta biyu salatin annabi ta uku addu'a ga mamaci ta hudu kuma addu'a ga mamacin kuma in kana so kama kanka shikenan kawai ka ka sallame an kare to wannan abin ya sa malam ya ka wannan matsala a cikin wannan littafi na fiqh ya kata kai tsaye kusota yace kabbara ga gawa ana yi guda hudu ne saboda akwai wasu maganganu na wasu malamai da cewa ana iya yin biyar shidda bakwai kai wasu sun ce ma babu ma ƙayyariya kawai kai kabbarar da ta sauka gare ka kawai ka salamci to shi ne wala ya ce a'a kawai ka tsaya ka yi kabbara hudu ita ce aka yi sani ita ce kowa yake yi kaka kawo wani abu wanda zai kawo rudani ga cikin mutane ya sa mutane cikin tunani su ce wannan kurakunuwa ce aka yi ko abu to kenan ka ba mutane abin da suka yi sani kuma yin hallawi tabbata in an yi biyar ba laifi ba ne akwai hadisin da ya tabbatar da haka in an yi bakwai ba laifi ba ne akwai hadisin da ya tabbatar da haka amma ne kudin wannan shi ne sananne kamar yadda ya zo a cikin littafin kitabul jana'iz na albani na sai ma da yake cewa wal imanu bi anna ma'a kulli qatratin malakun yanzilu minas sama hatta yata'aha haythu amarahu Allah ka yi imani cewa wai ma yana so nuna maka cewa komi a duniya da ikon Allah ne ke tafiya wal imanu bi annama Allah bi annama a kulli qatratin kai imani cewa kowace tsantsawa guda ɗaya tak da za ta sauko nan duniya malakun yanzilu minas sama'i a tare da ita akwai mala'ikan da aka gama ta yi zo da ita daga sama duk tsatsafa guda ita ka duba dai wajen san ka kilometer aka yi ana a wani wuri dai san wani wuri san ka duk da akwai mala'ikan da zure kuma duk duniya haka ake yi wa ma ya alamu junu da rabbika illa hu ba abun da ya san rundunar ubangiji sai shi duk tsatsafa guda akwai mala'ikan da zure ta hatta ya ga haifu amarullah sai ya kata ya ajiye ta inda Allah ya umarnin nan za ta sabka a ajiye ta nan Allah ke da kubutan tsawabta shi ne malin ce la shakka annan ba jalla wa ala yun zilul matsara mina sama bi kadarin Allah ke cewa wa an zanna mina sama ima'an bi kadarin fa askan na hufil arti mu muke saukar da ruwa daga sama da ikon muke saukar da shi da sahabewa muke saukar da shi fa askan na hufil arti mu shayar da shi mu zubar da shi mu zuba shi a saman kasa قدر نزول الأمطار الله كتوى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوكدون عليه ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله يتي كذلك يجرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يجرب الله الأمثال أعراف يكتوى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت يتفى علينا به الأرض بعد موت يعقوب الله يكي تشوى هو الذي يرسل الرياح الله شين يكي أيقود إسكا إذن كده قرآني أنت رياح تو إسكا تنئمة إذن كده أنت ريها تو إسكا تأذابة فأما آدم fa'uliku birihin sarsarin atiya an hallaka su da mi da iska shi yasa a yi Allah ce rihin ita rihin ta azaba ce amma ita kuma ta ni'ima wa huwa alladhi yursilu riyaha Allah ne yake aiko muku da wata iska mai sanyi bushran bayne da rahmati tana muku albashir cewa akwai rahama tana sabka ruwan sama albarka ce rahama ce kada mutane su gani ruwa ya zubda gidaje yayi kaza yayi kaza a komo a ringa zargi kamar yadda na ji wani audio wani ke cewa an yi waɓanna yi wa waɓanne kaga wannan wannan ne me ke suna rashin iya magana ne da rashin ladabi ga an karin an yi ruwa yi an ji ya taru da yawa an yayi yawa amma sai ka buɗe baka ce an yi ɓanna ma to wa waɓanne ba ɓanna ba ce allah baya abu haka yawwa ruwa ya gyara gara a ringa gyara magana yadda za ta kasance akwai ladabi a cikinta ga allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mana ya ce mana Allahumma hawalaina idan ruwan yayi yawa lokacin da wasu suka zo nan masallaci suka ce sun shiga fari sun shiga tashin hankali su a roƙa musu Allah ayi ruwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu bai sabke ba sai da ruwa hadari ya gangamu ruwa ya fara sauka aka yi sati guda ana ruwa suka dawo suka ce ya rasulullahi ruwan fa kuma ya ciccinye abubuwa dabbobi gidaje gona yace to kuma bari a addu'a a kai shi cikin duwatsuna kuma aka yi addu'a kuma yin can wajen shi kenan kenan addu'a ake hawalai na hawalai na idan kuna ganin cewa idan aka sake saukar da ruwan ta kan yi a shiga wani hali amma ba a magana karshen ladabi ga Allah ni'ima ce albarka ce nan aka ringa tara mutane aka ringa ta ayi roƙon ruwan yasu kuma ya zo kuma kuma an abin nan an shiga jaji sai a koma wanda aka roƙon ya bada a roƙe shi kuma an sassauka a daidaita haka nan ake yi bushran bayne dai rahmati yace hatta idza aqallat sihaban thiqalan har sai gajimare sun yi sun yi nauyi kadubun tashbihi na qur'ani gajimare sun yi nauyi kamar irin misali karate leda ka zuwa mata ruwa yauni za ta gashi na ruwan jira take a taba ta kadan kawai ruwan ya zubo to kamar irin tashbihin da aka yi gajimare sun yi yauni ruwa ya taru suna buƙatar saki ruwa sukuna Allah ya taimaka shayar da su Allah subhanahu wata'ala wani lokaci yana ba mu wani misali don ka gane yadda ake tayar da matattu wannan ayi da yake cewa ka zalika yi kurjin mauta ka zalika yi kurjin mauta caye idan ya sabko da ruwan ƙasar gatanan babu komi kwara tas babu ciyawa ko guda amma ruwa yana sauka sai kaga inda gasa ya take hutuwa gasa ya ta hutu inda komayya take hutuwa ta hutu yau wanda suka san daji da suke zuwa suke ciro in wani abuwan itatuwa wanda suke hutuwa duk damuna kawai in suka tashi wuri kaza suke zuwa sun san ana abu yake hutuwa inda gasa take hutuwa nan take hutuwa inda ka za yake hutuwa nan yake hutuwa kawai zuwa da kai ka ciro to sai allah ya ce ma yanda da wurin babu komi da aka saukar da ruwa sai tsoro suka hutu wanda tsirin wannan kuma gobe ma shekara in ta sake dawowa lokacin da suka mutu ba komi in aka sake ruwa haka za su hutu to haka dan adam in ya mutu kawai daga an yi ruwa kawai hutuwa sai daga an yi ruwa akwai ruwan da ake saukowa idan komi ya ƙari za a yi ruwa ana yin shi ko haiku kogo daga cikin ƙasa shi kenan min ha halakanakum wa fi ha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra dama da ita aka halice ka kuma aka maida ka cikin ta kuma hallo aka hudo ka daga ciki wannan Allah kenan kaga misali ne baka a hankalce gashi nan kana kallo kuma kullun gana da wuri gashi nan ba komi amma ana ruwa ruwa ice wannan abubuwa shukka ta hudu kuma daga an kwana biyu wata uku kuma ta mutu babu komi a wurin har daga an sake wata sake mutuwa kuma kaje ka tona baka ganin irin a wajen to haka kai ma idan ka mutu kawai ruwan za a yi yanda shibka take al'amari na ubangiji halitta ce ta Allah kai ma haka halitta ne na Allah yanda take hutuwa da ƙasa kai kuma da ƙasan ma aka yi kai ƙasan ma aka yi kai wannan Allah kenan to mummuni sai ƙara imani da Allah idan ya ji irin wa'annan ayoyi na Allah yadda yake da iko akan halittun shi kuma yadda yake sarrafa al'amuran shi sai ka ƙara komawa zuwa ga Allah ka ƙara nutsuwa da cewa lalle wanda kake bauta ma shine mai komi kuma shi yake komi kuma komi a hannun shi shi ma da ya ce wal iman bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina kallama ahlal qalil yawma badr ay al mushrikin kanu ya suma'una kalamun malaki cewa ka yi imani cewa lokacin da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da ya zo yake ma waɗanda aka kashe mushrikai a ranar da aka yi yakin badar aka zuba su a cikin rijiyar nan ta badar lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya isko su gawa a cikin rijiya a daddake sai zo yake musu magana to kai iman da cewa suna jin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a lokacin kada a baka labari na wani abu wanda in ka tashi kai kai a yanzu kana ganin wannan abin bai yiwa a ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kaza kuma labarin gaskiya ne lalle manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ka ringa shakka ko ka ringa kokonto akai wannan bai cikin imani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai idan aka ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza ko yayi kaza in dai ya tabbata yayi kawai kai na ka sallama kake imani kake wannan shine sharadi daga cikin sharadda na imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fi ma amara wajtinab ma naha anhu wa zajara wa tasdiq ma wa tasdiquhu ma akhbara وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجره وألا يؤبد الله إلا بما أمره أو بما شرع manzala sallallahu alaihi wasallam imani da shi shine ka bi shi ka hannu inda ya hana ka ka mashi da'a inda ya sa inda ya umarce ka kai haka nan ka gaskata duk labarin da ya fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam hakanan kuma kada ka bauta ma Allah sai yanda manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan shine cikakken imani da manzan sallallahu alaihi wasallam ka bi shi sau da kafa ka hannu idan ya hana ka ka gaskata shi akan abin da ya bada labari har lokacin ka bauta ma Allah sai yanda ya koya ya ce wannan shine kinna cewa lalle ka imani da manzan sallallahu alaihi wasallam eh in ka baro baka cikin masoya da kuma mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umar abubakar da siddiq ranar da aka ba shi labarin cewa ayi manzala sallallahu alaihi wasallam yana nan yana cewa ya tafi isra'i da mi'raj me isra'i da mi'raj an dauke shi an tsaye da shi masallacin qudus daga masallacin qudus an tsaye da shi saman saman bakwai an fallanta mai salloli guda biyar ya dawo kuma duka a dare guda su kuma tahiyya wata uku ce suke yi amma a dare guda duka akai wannan suka ce wannan zance wannan bai yiwa mai hankali dauke suka ce ba haka ba an gamu da abubakar ake washe labari aka ce kaji abin da mutumin ka yake cewa wai an ta da shi saman saman bakwai abubakar ya ce shi ya waɗi aka ce ya ce gaskiya ne haƙi ya waɗi muku suka ce ya ce to gaskiya ne kawai ya ɗai mazala sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin ƙarya ba bai taɓa yin ƙarya ba haka suka mi shaida haka suka mi shaida inda wake cewa abu talib da yake ce mai wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasala bi turabi dafina yace fasda bi amrika ma alayka ghadadatun wasbir bi dhaka wa qarra minka uyuna yace yake cewa wa kunta qablu amina wa aradta dinan wa aradta dinan qad arafta bi annahu min من خير وعرفت أنه من خير أديان البرية دينا يتي لولا الملامة أو هداء مسبة لو جدني سمعا بذاك يكينا yake cewa kai can dama ai amin ne amintacce ne tun kayan ka zo ka ce an baka annabta tun kayan ka ce kai annabi ne can dama mu ba mu taba ji an ce kai ƙarya ba ba mu taba ji an ce ka ci amana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 40 tare da su ba a taba kama shi da ƙarya ba ba a taba kama shi da cin amana ba ba a taba kama shi da cin banza ba sallallahu alaihi wasallam wa zai iya irin wannan tun yarin takka kai kullun da kirki ne har sai da kai shekara 40 aka ba shi annabta to kuma sai a lokacin da kai shekara 40 ne zai zo zamna ya ce shi kaza an ba shi kaza an ba shi kaza Abu Talib ya ce a ai kai can dama amintacce Sufyan Abu Sufyan da ya tsaye wajen wani sarki na kafare yake tambaye shi shin ya taɓa kun taɓa kama shi da ƙarya ko cin amana ya ce kai inda a ce ina da dama in yi ƙarya ya ce yau da nama manzara sau sanar ƙarya ya ce abu taɓa kama shi ba da ƙarya tun da muke iya kafiri a lokacin nan amma shaidar da ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da aka ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya aikata ko ya ce kai kake ganin in ka auna da kwalluwarka lissahinka cewa wannan abin ba haka bane ba to a lokacin nan ka shiga matsala kawai in aka ce ma annabi ne kawai ka sallama magana ta kare mi alaka tambaya shin ya tabbata ya wadi eh ya tabbata shi kenan magana ta kare kawai sallama wa ake sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka yakin badar yakin badar yaki ne na farko a musulunci yakin badar yaki ne a wajen kafirai na wannan lokacin yaki ne da masu ƙarfi da marasa ƙarfi yaki ne da masu izza masu ji da kansu masu kuɗi da talakawa wanda basu da komi in gudun hijira yaki ne za a yi tsakanin kafirci da musulunci wanda suka kora daga garinsu da garin maka suka matsa musu suka takura mai suka bar garin suka je garin madina suka zamna su ne yau za su zo su gwabza da su da uwayen gidajensu su abuja manya wanda suka azabtar da manzana sallallahu alaihi iya azaba su rabi'a yau ga su nan su ne su yaƙi tare da manzana sallallahu alaihi wasallam to manzana sallallahu alaihi wasallam da zai huta yaƙin da farko dama ba shirin yaƙin bane akai kawai an yi shiri ne a je a tare ayari na ƙurashawa yadda suka zalunci musulmai su ma a musu irin abin da suka yi su ji inda daɗi ko ba daɗi a ƙwato abubuwan da gare su kawai an huta abu su na ji labari sai ya kwana sai su ya ba ƙurashawa labari cewa gashi gashi abin da ake warwa gashi nan an taso za a tare su ya suka taso suka ce to bari su zo su yaƙi manzala sallallahu alaihi wasallam to waɗannan mutanen da ya huta da su mutum 313 da su in ya huta kuma da su in ya yaƙi dukansu dawakin da ke da kwai ya ka ilga shi da hannu dokin da ke da kwai wasu a kawo suke haka sai kama hanya suka zo wajen wannan yaƙin su sun mutu wajen mutum dubu su kuma suna 313 aka zo aka gwamza yaki a bakin rijiya da ake ce mata bada da aka yi wannan yakin aka kashe kafirai wajen mutum saba'in kuma daga cikinsu manya-manyan su ne aka kashe musulmai kuma aka kashe mutum sha hudu shidda daga cikin ƙurishawa yan muhajirin mutanen garin makka takwas daga cikin mutanen garin madina ka duba yakin ba da mutum dubu da mutum ɗari uku da sha uku amma kwata-kwata wanda aka kashe ɓangaren musulmai mutum sha hudu ne ai kasa wannan yakin ba su ba suka yi su gani wa ma ramaita walakin Allah harama laqad nasarakum Allah fi mawaqin kathiratin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wannan haƙƙi ne akan mu ba mu ne nasara to wannan nasara ce daga Allah ko manzala sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi ya daga hannu yana addu'a har ma yayin shi yana faduwa ana maida mishi akan Allah ya bashi nasara kan wannan yaki kuma Allah bashi nasara akan shi su 313 amma mutan da aka kashe kwata-kwata mutun 13 su kuma aka kashe musu wajen mutun 70 kuma da ikon Allah manyan aka kashe Abu Jahal ai kowa ya san Abu Jahal din ana ba tare manzala sallallahu alaihi wasallam a dauko ma aihuwa ta wani ta dabba dora ma manzala sallallahu alaihi wasallam yana sallah a zo wata nan a shaƙe shi yana sallah a bakin ka'aba haka yi ringa azabtar da manzan da maganganu marasa daɗi kai da su aka yi ranyo na ƙarshe aka tattaro aka ce kowace ƙabila ta kama tun goma goma mu je mu mai zama guda mu huta ƙabilun da ke da kwai ƙanana a nan garin duka kowa kawo nashi kowa ka nashi suka ce to in muka haka haka muka je muka farme muka gama da shi yanzu su ɗan uwansu in suka tashi neman haƙƙin ɗan uwansu ba sa ne ba wajen kabila guda sai dai mu duka don haka mu ba sa iya kan mu duka ba sai dai su nemi diya ko raƙumi nawa ne in yaso kowa sai kawo raƙumin da zai bada a basu shikenan an ƙare kawai mun ƙare da shi mun huta hakan suka tsara aka zo aka shirya aka ɗauko mutanen kuma aka zo Allah mai wahayi ya ce mai to lokacin tahiya lokacin tahiya gari za a bari ya ce gari za a bari maganar naufal ta tabbata da ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam na so a ce ina nan lokacin da al'ummar ka zasu hurtume ka su ce he ka bar gari he su mutu ka daga garin nan da na taimake ka manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu yake ce musu awa mukhrijiyahu ni za su hudda da garin mu ni da garin mu za a hudda ni kamar yanzu misali kana dan garin nan a ce wa taron za a kore ka he ka ringa mamaki ni za a kora da garin nan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yace kware kwa da annabin da ya zo da irin wannan sai an bar shi sai an kore shi da garin shi sai an samu matsan gwamashi to haka rannan ta tabbata mazu sallallahu alaihi wasallam lokacin huta yayi saboda an zo lokacin da ran shi ake nema kawai a da ana dan musguna mai da magana ana musguna mai da azaba azabtar da yan uwan shi abukan shi to yanzu kuma karshe ne ya zo an haɗu kawai kashe shi ake ce to sai aka ce mai barkari hikima ce ta Allah kun ya tsare ki itafar itab yanzu ina za a garin madina za a ya ahala ya tare ba la muqama lakum farji ahli yatrib kenan farji'u ila almadinati ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum madinati madinatul munawwara gari mai albarka manzo Allah sallallahu alaihi ya ma wannan gari albarka sama su tsoron liga kai wanda ya mutu a can ma yana da wani matsayi na musamman a wajen Allah wanda ya mun in dai mun muni ne mutu a garin Madina iya da matsayi na musamman a garin Allah Madina tana daraja da fadala sosai har sai dai kai malamai suna tattaunawa wa ita da makka wuce ta yi falla wasu ka ce ka kasar da annabi yake kwanci wannan wa kasar ba ba a magana akan fadala akan wata kasa da wasu kuma suka ce a'a kasar da kuma ɗakin allah yake gani wanda kullum can ake zuwa ita ma ba baya ba wannan ya ce nan wa musulunci wahayin ya fara sabka 'yan makka su kuma 'yan madina su ce a'a yi ai daga nan kuma ya fantsa mai je duniya baki daya haka dai aka na tattaunawa imam suyuti ya rubuta littafi akan wannan na musamman akan bambanci tsakanin fadala tsakanin makka da madina wacce ta yi miyan hadafin yin littafin wai ba don ba a zo a yi gorayya a kawai don dai a hudu fadala kowane gari ne ta hudu a gaban kankanta gari ne mai fadala sosai manzo sallallahu alaihi wasallam ya iska abubakar siddiq ya ce mai kaji abin da yake faruwa an ce mana in yi hijira sai abubakar sirgi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam as-suhba ya rasulullah manzala ina so raka kai ce mutai ka duba gani yana da shekara 50 abubakar siddiq manzala yana da shekara wajen 53 latijani barin gari ya kama su da iyalansu da 'yan uwansu da kowa kuma suka yarda suka bar 'yan uwan nasu suka bar dukiyoyinsu suka bar gidajensu suka ce mun tafi manzala sallam za mu bi wannan addinin sai mun kama ya ɗaukaka ya kama ya tafi suka bar gari tare da manzala sallallahu alaihi wasallam aya ta sako Allah ke cewa illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya sanayn id huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wa sahibihi shine abubakar siddiq mu ko kan yakin badar inda aka zo aka yakin wannan aka kare sai aka ɗauko wannan mashirkan sai aka nasa su a cikin wannan rijiya ta badar da aka nasa su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai isko sai yake musu magana shine ma yake cewa anan a yake cewa fa huwa alladhi yuzhiru almu'jizat wa yajriha ala aydi rusulihi litasdiqi wa min dalika almayt law tukallimuhu la yasma'uka yace al'ada matacce idan kai magana ai bai shi abin da kake faɗa wala yadri ma za ta kun bai san ba me kake faɗi sai ce lakinnar rasul kallam qatla badr min quraish amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma wai mutanen qurayshawa na wannan lokaci kafirai ya musu magana waɗanda aka jewa cikin wannan rijiya ta badar adaw wa adaw muslim wa adaw al muslimina adaw wanda suka cutar da shi kuma suka cutar da musulmai fi makka a garin makka yace wa takabbaru alal imani suka yi takabburi girman kai a kan su imani wa asau wata jabbaru ala rasul suka saba suka cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam wa akhraju kai suka ma fitar da shi daga garin wa akhraju ashabahu wa adahum suka cutar kuma suka fitar da sahaban manzo sallallahu alaihi wasallam daga garin makka yace amkana Allahu minhum fi badrin fa qutilu rannan kuma Allah ya kama su sai ga su yau sun mutu wanda suka azabtar da shan yau ga su a hannun shi kuma yaƙi na fari ga sanar a kwance matattu Allah subhanahu wa ta'ala sai medo masa ransu suna jin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam magana yau wanda kuka cutar da shi an medo muku ranku ku saurara ku ji me zai ga muku sai manzo Allah ya isko su yace daga cikin manya-manyan da ya isko shine shaiba bin rabi'a utuba bin rabi'a abu jahal bin hisham wa adadin kabirun yace min akabir quraish qutilu fi badr yace thumma amara bihim an-nabi fa ulqu fi qalibi min fi qalibin min abari badar waqafa alaihim annabi wa khatabahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye zai musu magana sai yake ce musu sai yake cewa ya ya shayba bin rabi'a ya utba bin rabi'a ya abu jahal bin hisham haka irin da kiran sunayensu ta ya fulan ya fulan ya umayya yana kiransu ɗaya bayan ɗaya kuma duka suna ji kawai kamar su ce na'am komi allah ya musu suna ji ya ce halwajattun ma wa'ada rabbukum haƙa shin kun ga alƙawalin da allah ya muku gaskiya ne shin kun same shi yanzu kun je lahira ai kun gani da idan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ba su iya bada amsa ba za su bada amsa ba ba za su iya ba sai ce fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan yace ni na samu abin da Allah muna alƙawari gaskiya ne cewa sai na ci nasara akan ku kuma gashi Allah nuna mu qala lahu umar sai umar bin khattab yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa tukallimuhum wa qad jafuhum la yasma'un ya kake musu magana alhali sun bushe ma gawa ce ga ta nan kawai abu bushe suna mace ba sa ji mana kana kenan kana musu magana sai manzo Allah ya ce ma Umar ya Umar ma antum bi asma'a lima aqulu minhum lakinnahum la yantiquna aw la yatakallamu sai ya ce ku wanda muke tare da ku anan kuna kusana ba ku hisu jin abin da nake gaya musu ba sai dai su menene ba sa iya motsi ba sa iya magana amma suna ji suna ji abinda nake wani ya ce haɗihi mu'jizatun min mu'jizatin rasul a jira Allahu ala yadi wannan mu'jizar ce da Allah subhanahu wata'ala ya damka ta a hannun manzo sallallahu alaihi wasallam wadda haka Allah yake ba sauran annaba mu'jiza daban-daban annabi Musa Allah ba shi mu'jiza daga cikin babban mu'jizar da Allah ba annabi Musa shine magana da Allah wa kallama Allah Musa taklima Allah Musa ta kalima min turi saina ako dan mutu bidduhuni wasu bijin lil'akili turi saina haka sunan dutsen iya nan a sham wajen sisiriya siriyan a nan dutsen yake a wannan dutsen a nan aka ma annan musa magana allah mai magana mujiza ce ta allah wani daga cikin bayan shi ya samu dama su yi magana da allah kuma shi annan musa ba so ɗaya ba so biyu ba ne ba ba wannan ta yi a wurin fir'aunan bane ba kaɗai aka yi magana iya magana da Allah an sake mimitawa an sake mimitawa in ban mance ba lokacin da ya samu ya ɗauki bani isra'ila da ya tseratar da su daga hannun fir'aunan da suka je suka zamna a wani wuri suke ibada ai akwai inda aka ce mai lokaci kaza nan da kwana kaza ka je wuri kaza za mu game da kai a yi magana da kai inda Allah ke cewa ma'ajalaka an kaumika ya musa wa ma'aja laka an kaumika ya musa ya ce allah ke tambaye shi ya aka yi kar da yan uwanka kai gaugawa ka bar su ka iso kai daya sai ce hum ula'i ala athari su ma suna bayana suna kan sawuna wa ajiltu ilayka rabbi litarda ni na yi gauga ne ya allah zuwa gare ka dan kare da ni saboda yarda allah gaugawa ake a same ta ba a sandu ba a san gaugawa cikin al'amura amma a wajen neman yarda Allah Allah ya ce ai gaugawa eh Allah ya ce ai gaugawa sabiqu ila magfiratin min rabbikum ko ce ku yi gaugawa ku yi riga fa firru ila Allah ku yi tserere zuwa ga Allah wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi tserere ku yi gaugawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku haka Allah ya ce a komi ba a san mutum ya ringa abin nan kai kai a hankali amma neman yarda Allah ko zuwa ga Allah shi ba a so kai sando ba a so ka ja baya so ake kai shi da rogawa kame da hankali kai shi haka ake so to ka gani mujiza ce ga sandar shi ta koma macijiya mujiza ce ta koma haske mujiza ce kai daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ma akwai wanda Allah ba akwai wanda Allah ba shi mujiza sahibin ya ke ce mai ko nurain suke ce mishi ba zun nure na wancan ba usman bin affan shi ma akwai lakabi da ake yana gani a wannan mutumin ne wanda dan garin su abdurrahman bin sakhar dausi ɗan garinsa abu hurairu ne ɗan garin dausi amur shi da ya zo jan manzo sallallahu alaihi wasallam ya musulunta tun a garin makka sai ce a bashi sako ya kai ma mutanen shi manzo Allah sallallahu ya koya mai abin da zai je ya koyar da su ya sa su cikin musulunci sai ke cewa to a bashi wani abu ya rike dan su san cewa da wani abu ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle da sako ya zo sai manzo Allah ya ce mai to yanzu a goshinka goshin da kawai zai ringa haske kawai goshin shi ya kwashe haske kamar wutula kamar kulla wutula a goshin kawai duk inda ya kalla kawai a ringa tsinkayen wuta daga nesa haske kawai kamar cocin sai ce a ya rasu da wannan ya mu samu matsala sanda ta je a sa mata wannan abu sai aka sa masa da shi sai yake haska da ita daga nesa suka tsinkayo suka su ya gaya min sabon shikenan da aka kwana biyu kuma bai samu bayan da yake so ya dawo sai ce kawai a masa addu'a ma su hallaka na yi na da su sai ki musulman sai ce kawai a masa addu'a kowa ya koma ga Allah su wanda Allah ce ya ba haka ba sai sai addu'a ya ce Allahumma hadi daus Allah ka shirya da daus daga cikin wanda suka shiri runduna ce guda da ta zo har da Abu Hurairah a ciki wanda ya kowa yawan haka sai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga mu'jiza ce wanda Allah yake bawa bayan shi lasiya ma annabawa da yawa daga cikinsu an ba su mujiza daban-daban wannan mujizar shi an ba shi ta misali salih an ba shi taguwa gatse suka mashi in kai annabin allah ne wannan dutsen ya dare taguwa ta hutu a ciki ya ce wannan kada kuke so suka ce dutsen ya buɗe taguwa ta hutu gata a to gata da aka ta yi aka ce amma tana da sharaɗa me sharaɗanta in kun sha ita ma akwai ranar shanta shan ruwa yau in kuka ɗauka to a ranar da ke sha ba mai sha a nan suka ce kayi wannan ta takura mu ya ce walata masu habi suri kada ku raɓe ta da wani cutarwa fa ya ku zaku azabun azabun akwai azaba in kuka taɓa ta ba shi ba ne allaba labarin cikin washamsa fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha aka mun zama guda kawai shikenan kaga to wannan duka mu'jizozi ne wanda Allah yake ba annaba to haka aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam kenan menene ma da yake so nuna mana duk labarin da aka ce ma annabi ne kawai ka amince ka yarda ka ba da rai kada ka rinda shakka kakka bari shedan ya ma kama su wasi akai kawai ka amince Umar bin Khattab hawtaran yana hudu ba ya sariyar jabara ya sariyar jabal an tura wasu yaki kawai yana saman mumbari kawai sai aka haska mai kamar ikiran gashi nan yana kallon su an matse su amma kuma ga wata mahuta a daga can kawai sai yake magana sai aka ji shi ya cire magana yake musu magana kuyi wajen dutse kuyi wajen dutse suka wajen dutse kuma daga suka wajen dutsen kuma Allah ya taimake su suka tsira daga abin da aka tsara musu da suka dawo suka ce su wallahi a wajen wannan sun ji maganar umar sun ji maganar umar ya ce su wajen dutse kuma suka yi wajen dutse shi kuma ya ce wallahi kawai nuna mai aka yi gashi nan ana abin ka imanin ya imani ba abin da ba a yi ya ce wani iman bi annan rajula iza marida a jarahullahu alamar da ka yi imani cewa idan mutum ya yi rashin lahiya to Allah zai ba shi lada a kan wannan rashin lahiya ta shi ka imani da wannan idan mutum ya rashin lahiya to Allah zai ba shi lada a kan wannan rashin lahiya ta shi wannan ya tabbata a hadisai daban-daban manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa ajaban li amril mu'min abin mamaki al'amarin mu'min yace kullu kullu kullu lahu khair illa amrahu kullahu lahu khair al'amuran shi duka alheri ya ce in asabatu sarra'u fa shakara fa kana dalika khairan lahu idan wani abu na jin daɗi ya same shi sai gode ma Allah idan ya gode ma Allah sai wannan godiya da ta zama alheri a gare shi la in shakartum la azidannakum kaga ta zama alheri in ka gode Allah zai kara maka imalu ala dauda shukran godiya ga Allah ba karamin muhimmanci ba gare ta a rayuwa shi sa Allah ya fara babban surar da muke karanta kullum dare da rana sai ta fara da alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wajen talakai ba wani ba aka ce ya hudi a'a Allah da kanshi ne ce kai godiya ta tabbata ga Allah dan kai ma kai ta hudi godiya ga Allah na da muhimmanci sosai kakkare na abin da gare ka kullum ka zama mai godiya akan abin da Allah ba ya Allah abin da ka mun ya Allah na gode ka bani lafiya ka bani kaza ka mun kaza ka mun kaza ka rinda lissafawa ma ya Allah ka mun kaza ka mun kaza na gode alhamdulillah akwai wanda rabin haka bai samu ba ni ma yake ka rinda zanawa wannan zai sa ka yi itirafi da ni'imar da Allah maka kuma ka ƙara gode mashi kuma sai Allah ƙara maka wallahi da yawa ba daga hannu ma suke suke a basu kaza kawai yawan godiyarsa Allah gani Allah yake buɗa musu al'amuran suke kyau rayuwarsu take tafiya yadda ya kamata godiya kawai godiya tana da muhimmanci sosai shi yasa ko a tsakanin mutane Allah subhanahu wataala manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yashkuru Allah man la yashkuru nas wanda baya gode ma mutane to baya gode ma Allah ba gode ma Allah godiya abu ne mai muhimmanci sosai to kaga in Allah ya baka abu sai ka gode mishi haka yace wa in asabatu darra wa sabara kana zalika khairan lahu idan kuma wani abu na cutarwa ya same shi sai haƙuri kuma shi ma alheri ne a gare shi duk abin da zai same ka na rashin lafiya ba ka kai ba annabin Allah ayyub ba kai ba annabin Allah ayyub wasgur abdana ayyuba iznada rabbahu anni masani yadurru anni masani shaytanu bi nisbin wa adab urkul bi rijlika hadha muhtasalun baridun wa sharab a wata ayat ta anbiya ita yake cewa anni masani yadurru ko wa anta arhamur rahim annabin Allah ya ayyub Allah ya bashi kuɗi ya bashi iyali ya bashi matsayi a cikin mutanen shi lokaci guda kawai sai iyalin suka mutu duka dukiyar duka ta ƙari matsayin duka ya ƙari ya zama yadda ka san tsohon tsimma a yadi ba kowa ba to ya san shi annabin Allah kuma ya san Allah kuma ya san Allah ba shi wancan ya mai ni'ima a da yanzu kuma an jarabta shi ya daga hannu ma ya ce ya Allah kaza ya ta jaje wannan ma ka sai kawai ce a ni masaniyar duru wa an ta arhamar rahim ce ni ma Allah to wani abu dai na dan jirshin jin daɗi ya same ni amma dai to kai dai mai rahama ne mai jin kai kawai kuma ya tattara mai da Allah an ni masaniyar shaidanu bi nasibin mu'azab ga wani lokaci ma zai ado ya ce kai shaidan waya dan shahe ne da wani abu na bai so ma ya jaje wannan abin da yi Allah ya ga haƙurin shi saboda alheri ne zai zama mishi Allah ce mai urkud bi rijlika haza muhtasalun baridun masharab yace anan ruwa zai fito kusan kawai wannan ruwan ka yi wanka ka sha kawai shi yana wanka yana sha duka cutar ta zubi kad ya koma full sabo gagal komi ya tafi ya koma kamar da mata shi ta yi ice ta dawo da ta dawo take tambaye shi ba ka ga wani mara lafiya ba ana zama ya ce mata ni ne ya ce a bar soyayyarta ba ta ma gane shi Allah ya abin shi sai Allah ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu Allah ya bashi iyalin nashi aka lullumka mashi ma wa misalin ba'ahun rahmatan minna rahama ne da gare mu jin kai ne da gare mu wa zikara lulul alba ya ce wa khuz biya dika dikitan fadirin bihi wa la takhanas inna wajadna sabira ni'mal abdu innahu awwa Allah ya ce mun same shi mai hakuri ma dalla gabawa irin ayyub innahu awwa inna wajadna sabira Allah ya mi wannan shi ne same shi mai hakuri don cutarwa ta same ta fa'ajaji fa'ajaji ka ringa ganin laifin ubangiji kai mene ne ka zaga fa'ayi maidawa ake ga Allah nutsuwa ake ajji hankali in addu'a za a dage a yi ta addu'a amma kada a nuna cewa ka ringa nuna kamar an tsane ka ko nisa kaza nisa kaza a kawai Allah ka dora mun ya Allah ka sauƙaƙe mu haka ake shi ne ke cewa wale ta zalika illa da mu'min wannan alkhairan guda biyu ita ba a samun sa a wajen kowa sai ga mummuni alheri ya same ka gode idan cutarwa ta same kai haƙuri ya ce ba a samun wannan ya ce sai ga mummuni hadisi ya tabbata a cikin adabul mufrad yake cewa hadisi na abu sa'il khudri na abu hurairah da abu hurairah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala qammin manzo sallallahu alaihi yake cewa mummuni wani abu ba ya samu musulmi ba na cutarwa ko rashin lahiya ko ko bakin ciki ko larura ko cutarwa ko rukutu yace kai hatta shauka kana tahiya ka taka kaya har ita yace illa kaffara Allahu biha min khatayahu kaya in ka taka sai Allah kan karima wani zunubin wani zunubin ka dalilin wannan kai ka taka tuntube in kai sai Allah kan karima wani zunubin ka wani ya wuce wuce a dan shafe ka in dai ka ji zafi wani abu Allah ya kan karima zunubin ka alkhairi alkhairi akwai hadisai da yawa mazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu albala'u bil mu'min wal mu'mina fi jasadihi kai bala'i da wasu abubuwa na jarabawa ba sa kauce ba ga mummuni ko mummuna fi jasadihi a jikin shi wa ahlihi ko iyalin shi wa malihi ko dukiyar shi yace hatta yalqa Allah azza wa jalla sai ya gamu ga Allah ubangiji ubangijin talakai wa ma alai khati'atan bai da laifi bai da zunubin komi wannan jarabawar da za a ringa maka a rayuwarka a zuriyarka a dukiyarka zanabbanka da ake kankare maka dalilinsu kenan kaga da abin da ya same ka kawai ka ajiye hankalinka akwai tanadin da Allah maka Allah ba bai san ka bane kayan shi ne ba kai kin wani shi ne halitta shi ce yadda ya ga dama ne zai fita ka yi hakuri ka gode mishi zai kara maka zai maka abin da yi wannan in jaraba ce kai hakuri kuma insha Allah za ka gani Allah mai ta maka abin da yi wannan abin da ka samu sai ce wa shahidu ya ajuruhu Allah ala shahadati yace shi kuma wanda ya mutu a wajen yaki Allah zai ba shi ladan mutuwar shi a wajen yaki wannan abu ne a hili shi shahidi idan ya mutu a wajen yaki Allah ya yi mai gabaki ɗin zurban shi kakaf duk wanda ya mutu saboda daga kalmar Allah to shi wannan kamar wanda ya hajji mabrur ne komi an yafe mishi daga cikin shahidai akwai misali wanda ruwa ya cinye shi daga cikin shahidai akwai wanda wani ya zo zai cutar da shi akan dukiya shi ya tashi ya kare ya kashe shi shi wannan shahidi ne wani ya zo zai walakanta shi ya tashi ya kare shi ma wannan shahidi ne hadisi ne wanda ya zo za a cutar da iyalin shi ya tashi ya kare shi ma wannan shahidi ne da wanda ya samu mutuwa ta fuja'a misali wani gini ya waɗo mai ya waɗa ruwa ruwa ya cinye shi gobara ta tashi ya mutu duka wanda ya samu irin wannan shi ma shahidi ne sai dai bambancin shi da wancan shahidin shi wancan shahidin na wajen yaƙi ba a mai wanka ba a sami zawaji kawai haka ake zuwa abin ne shi shi kuma wanda ya mutu irin wannan wannan shahada shi kuma za a mai wanka za a sami zawaji za a mai sallah za a mai komi tukwaji abin ne shi shi shahidi darajar shi ba wai take ba ga al'umma daga cikin karama daga cikin darajar shi ba a ce karama ba ita ce babba ma Allah ciniki ne ya yi da waɗanda suka ba da zuciyarsu suka ba da rayuwarsu suka ba da dukiyarsu suka ba da kominsu saboda ɗari kalmar Allah suka je suka yi wannan yaki inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya yi ciniki da mummunai ciniki fa kai da Allah ni ya saya a wajenka ka ba shi ranka ka ba shi dukiyarka yuqatiluna fi sabilillah suna jihadi saboda Allah fayaqtuluna su kashe wa yuqtaluna ko a kashe su wa'adan alayya haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wannan alqawli ne na Allah a cikin at-taura da cikin injila da cikin al-qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah wahida ce a cikin alqawli kamar Allah babu yace wa zalika wal fawzul azim ya ce wannan kuma shi ne rabo mai kyama to kaga wannan kadai ya isa ya nuna maka cewa shahidi shi shahidi daraja maɗaukakiya ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hum ahya'un inda rabbihim yurzaqu su koda a ce kana ganin sun mutu to a wajen Allah a raye suke a raye suke amma mi sai wanda ya mutu a wajen jihadin da aka yi shi dan Allah saboda Allah kuma da dokoki na addinin musulunci wannan shine wanda ya samu wannan yake shiga cikin irin wannan daraja yake samu irin wannan baiwa anan ina ga zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh